ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a yau kwanan wata 20 ga watan sha'ban shekara ta 1446 hijiriya wanda ya dace da 19 ga watan biyu shekara ta 2025 miladiya muna darasi na hamsin daidai a cikin karatun wannan littafi mai albarka zadul mustaqni wanda muke gabatarwa a wannan masallaci na usman bin affan obrik gadon kai kano nigeria muna ƙarshen a shirutu sala shirudan sallah yau kuma insha Allah za mu shiga babu sifatu salam insha Allah a saura mana jimla guda biyu a ƙarshe da ba mu yi bayani ba a cikin littafin ku a can ƙarshe ma ne ya ce wa tabbulu salatu ma'amumin bi butlani salatu imamihi falasifla cewa idan sallar mamu ta ɓaci afon idan sallar liman ta ɓaci to sallar mamu ma ta ɓaci falastiklaf kuma wani ba zai zo ya mai waliman ɗin ba abinda karatun yake nufi shine duk ranar da tsautsayi ya sa liman alwalarsa ta karye yana jan sallar juma'a ko yana jan sallar isha'i ko yana jan sallar magariba sai sallarsa ta ɓaci kaga ai fita zai to a bisa bakin nan fassarar wannan karatun sallar liman ɗinka tana ɓaci to kai ma sallarka ta ɓaci falastiklaf ba maganan a ɗauko wani ya ɗora ya ci gaba da sallah wa mutane wannan haka yake a masabar imam ahmad ibn hanbal rahimahullah to ya zai suka ce kowa ya je ya karisa shi kadai ai kowa ya je ya sallasa shi shi kadai wani ba zai maye wa liman ba to matsala ce wannan matsalar bari ku ji dalilinsu shin tambaya akwai alaka tsakanin sallar liman da mamu akwai haduwa ko nake tambaya akwai haduwa tsakanin sallar liman da mamu ko akwai haduwa ko a haɗe suke ko to wannan mazhaba ne cikin mazhabobin malamai da suka ce ai da sallar liman da sallar mamu ai a haɗe suke tunda a haɗe suke idan sallar liman ta ɓaci to ta mamuma ta ɓaci tunda ai a haɗe suke a tare suke don ka idan liman ta kuskure ya yi tusa a sallah ko wani abu da zai sa sallarsa ta lalace ta faru yana cikin sallah to sallar 'yan bayansa ma ɓatacciya ce ku riƙe wannan shine ƙauli na farko cikin maganganun malamai a fikihu a me a fikihu karkai mamaki in ka je wata ƙasa ko wani malami in ya zo ba da fatawa ka ji ya ba da fatawa akan haka tunda ka je makaranta an yi maka bayani ka ji lalle masaba ne kuma ra'ayi ne fahimta ne daga cikin fahimtar malamai wa tabdulu salatu ma'mumin bi bitlani salati imamihi falastikhlaf me falastikhlaf kada ya kawo wani ya maye masa ra'ayi na biyu suka ce a'a ya halatta ya jawo wani yayi istikhlaf ya juzu al-istikhlaf ba falastikhlaf ba sai suka saba wa mai littafin kenan idan liman ya yi hadasi da ya lalata masa alwala to shi sallarsa shi a karan kansa ita ce ta ɓaci amma sallan waɗanda suke bayansa ingantacciya ne kawai ya tafi ya je sake alwala ya dawo ya bi jam'i misalin haka shine yana yin mutane sallar azhar liman an yi ƙarƙa mata salam yana yawan mutane sallar azhar yana cikin sallah ya yi raka'a biyu ko zai shiga ta uku kai sai tuno kai wallahi a shefa bai da alwala kawai sai tuno a shefa mai bai da alwala ya tuno cewa bai da alwala to kaga zance ya lalace ko kuma ya tuno ai a jikinsa akwai najasa wannan kayan nasa akwai najasa ko kuma jikinsa akwai najasa ko kuma yana cikin sallan nan da ya yar dogo sujada dazu to tusa fata fata to waɗannan al'amura ne da suke lalata sallar liman ko kuma mai sallar shi shi kare to a wannan mazhabin suka ce ya halatta kurin ya juya ya jawo wani ya ce ya yi mai ya maye masa baya ya ci gaba da sallawa mutane su waɗancan malam abin da suke faɗa ita sallah guda ɗaya ne ba kun ce sallar liman da ta mamu ɗaya wace to an yi niyya guda ɗaya kana bin wannan liman ɗin to shi da kake bin sa sai sallarsa ta ɓace suka ce ya za a yi a ce sallar ku ba ta ɓace ba kamar direba ne yake tuka mota lokacin da ya je fada rami ai kowa ya fada rami saboda shi ne direban mota suka ce maganar cewa sallar mamu bata ɓaci ba duk bata taso ba in ji su amma za mu ji hujjar kowane ɗaya daga cikinsu da sauransu amma wannan ra'ayin na biyu da na fada na cewa ya halatta ya sa wani ya maye masa ku riƙe shi shine mafi ingancin zance kuma na san akan sa kuke ko ba ka bane shine ya dan fi dan dama dama shine ya dan fi dadi kenan ya juzu al-istikhlaf amma in ga ra'ayin mai wannan littafin ne da fahimtar sa amma ba za falastikhlaf babu istikhlaf um idan wani uzuri ya zo masa na lalacewar sallar ko alwala ya halatta ya nada wani ya halatta kuma ya ƙi nada wani kawai ana cikin sallah sai dai ku juya ku nemi liman ku rasa ina yake ashe alwalarsa ne ta warware to a lokacin ya za a yi falyatimmu furada falyatimmu furada kowa ya karasa shi shi kadai Allahu akbar Allah sami Allahu liman ina liman liman yayi gaba ya tafi abinsa idan har haka din ta faru ka san me yasa ba su ce wani ya wuce ba suka ce kujerar tasa ne hakkin nasa ne shine ya kamata ya jawo wani ya nada shi to bai nada kowa ba kai da wani dalili kai za ka wuce kai da kai ma almajiri ne ma muni za ka liman ne zai istikhlafi ko a wannan magana kenan suka ce kowa ya cika shi shi kadai idan kuma ya nada wani ya yi istikhlafi to kenan ya mai da shi wannan ya zama halifansa kenan ya yadda nazzalahu manzilatahu ya ajiye shi kenan me a matsayinsa idan kuma bai yi istikhlafi ba ina maimaita muku wannan magana abinda malaman suka ce in bai nada wani ba to shari'a a nan shine kowa ya karisa sallarsa shi shi kadai in bai jawo wani ba to kowa ya karisa a lahida kuma duk ya halatta sun yi da istikhlafi ne ko kuma kowa ya karisa shi shi kadai sallarsa ta inganta wannan shine mazhabar jumhurul ulama jumhurul ulama kuma shine zancen da yafi inganci me dalili akan wannan akwai kisa sayyidina Umar ibn Khattab Allah ya yarda da shi lokacin da yana sallah aka zo aka soke shi da ya tabbatar an soke shi kuma ya tabbatar wannan sukan na mutuwa ne don haka sai ya istakhlafa Abdurrahman bin Auf sai saka Abdurrahman ibn Auf dama yana bayan shi sai ce ya wuce ya ci gaba da sallah shi yasa ake so duk wanda zai tsaya bayan liman ya zama mutum ne da in ta rikice zai iya hawa kujerar liman ya sallah ya sa shi wa ja'alahu makanahu yusalli bin nasi umar din shi ya sa shi yayi wa mutane limanci wannan yana nuna mana mashru'iyyatu listikhlaf halaccin liman in ya samu matsala a sallarsa ya nada wani kenan kuma babu wani laifi idan sallarsa ta lalace ya naɗa wani to kenan yanzu a nan gurin ina maganar cewa sallah ta baci yanzu lokacin da aka soki umar a ya yanke sallar ko kaga tun da ya yanke ta bai kammala ta kenan ta baci to yanzu sallar ta baci sallar mamu ta baci to tun da ku a lokacin umar an aikata wannan abu an yi istikhlafi sallah bata ɓaci ba to wannan ra'ayin na mai littafin nan marjuhi ne ba rajihi ba akwai raje akwai marjuh raje shine wanda ya fi inganci marjuh wanda aka rinjaya ina fata ana fahimta to muna da dalilin istikhlafi muna da dalilin wani ya maye wani idan an samu matsala saboda kisar sukan sayyidina umar ibn khattab da da aka yi to menene dalilin waɗanda suka ci kara istikhlafi ba za a sa wani ya maye wani ba suka ce suna da dalili an yi wa mu'awiya ai an soki sayyidina mu'awiya an daki ko an sari sayyidina umar a sayyidina mu'awiya wancan kissar umar ne wannan su kuma dalilin su kissar mu'awiya ibn abi sufyan wata waƙi'a ta faru aka buge shi aka dake shi aka sare shi a ƙugunsa yana cikin mutane sallah to wannan dai abin da yake nuna mana shine wato kullum mu rinka sanin cewar a rayuwa a addini irin wannan ana iya samun mushkila ba wata rana ana iya samun mushkila wata rana bayan Allah na gari manyan mutane masu daraja zai iya yiwa a kashe su zai iya yiwa a illata su zai iya yiwa a yi musu wani abu mai ilimi ya kamata ya san da wannan kuma duk wanda ya bi wannan layin na da'awa to kuma sai ya shirya da abin da zai iya gamuwa da shi to shi mu'awiya bai da ra'ayin istikhlafi in ji su fada fada suka ce bai nada kowa ba to ya aka yi kowa shi ya sallarsa kawai a ranar kowa suka ce da istikhlafi ya inganta ya nada wani zai ki nada wani kowa ya zai sallarsa shi shi kadai to rikicewa aka yi a masallacin an kashe ma'auya an yi wa ma'auya kaza kawai dai a ranar da kowa kawai shi kadai ya sallarsa to shine hujja ko dalilin waɗannan malamai da suka ce ba za a yi istiklafi ba to amma abinda malamai suka ce waɗanda suka ƙoƙarin jam'in tsakanin isoshin guda biyu suka ce babu wani cin karo a ciki dukan sahabbai ne umar sahabi mu'awiya ma sahabi kuma an ce mu bi maganganun sahabbai duka gaba ɗaya to amma za mu iya ba wa mu'awiya uzuri a ce tsabar raunin da ya ji a wannan lokacin shi shagaltar da shi da gigitar da ya yi shi shagaltar da shi bai iya sa wani ya mai masa ya istikhlafi ya ci gaba da sallah wa mutane ba kuma mutane su ma suka shagaltu da ɗaukar sa'a a matsayin gawa ne a a matsayin menene haka dai to wannan dai wannan bizi din dai aka rude aka gigice ba wai dan bai halatta bane a nada wani ya ci gaba da yi wa mutane sallah ba dan bai halatta bane ba kenan mun yi masa uzuri shi mu'awiya sannan abu na biyu a tunda mun masa uzuri kenan zamu istikhlafi tunda Umar yayi to sannan idan ka hada nauyin mu'awiya da nauyin Umar a musulunci waye babba Umar da haka zamu dauki ra'ayin sayyidina umar ne ibn al-khattab a tunda yayi istikhlafi to zamu yi wato zamu istikhlafi to sai matsala ta biyu ita ce ta ƙarshe a babin malam yace wa in ahrama imamul hayy biman ahrama bihim naibuhu wa adan naibu mu'tamman sahha idan liman ya yi kabbar harama a sai wani uzuri a ya sa asalin wato limamin masallacin bai zo ba sai shi liman da zai mutane sallah a lokacin ya kabbar sallah to sai gashi ya dawo asalin liman ɗin kenan akwai na'ibi akwai wanda yake asali to wanda yake asalin sai gashi ya dawo kuma an fara sallah yadda matsalar take shine liman ne na asali ya nada wani ya ce karin kai wa mutane limanci in bana nan kuma a shari'a mai limanci liman yana iya nada wani ya ce wani kai rinka yi mutane sallah idan ba na ya wuce yana yi mutane sallah to sai shi ɗin uzurin da ya kama shi ya dawo kuma ba a gama sallah ba sai ya dawo ana cikin sallah to ya za a yi malamai sun yi saɓani kamar haka yanzu kun gane surar kun gane yadda bayanin yake limamai ne guda biyu da babban liman da kuma na'ibi ko kuma wani wanda aka naɗa shi a masallaci ya mutane limanci to sai babban liman sai dawo me yasa aka tada sallah liman ya makara tunda ya makara wani uzuri ya tsaye da shi dole za a tada sallah sai ga liman ya dawo a makare ra'ayin farko cikin ra'ayin malamai suka ce hakkin wannan limami ne na asali na masallaci an yi timma bin nasi ya karbi sallarsa ya ƙara sa mutane sallarsu zan maimaita suka ce me hakkin asalin liman ne tunda ya dawo kujera kuma tasa ce wuri nasa ne to sai ya kammala wa mutane sallah wancan kuma ya koma baya haka za a yi suka ce wallahi haka za me dalili suka ce ga abu zahiri ya faru sayyidina abubakar wata rana banu auf suka yi ta musu da jayayya za su yi fada wata kabila ne banu auf a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama musu da jayayya ya kama su sai annabi ya tafi ya je sulhu a tsakaninsu manzo Allah ya tafi ya je sulhu a tsakaninsu da ya tafi sai ya dade bai dawo ba aka duba aka duba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai dawo ba kamar yadda yazo a cikin hadisi ingantacce sahihi Bilal shine ladani a masallacin shi da kansa ya tashi ya tafi wajen sayyidina abubakar shi kuma abubakar yana sahu yana ta zikiri yana ta ambatan Allah bai ce a zo a yi sallah ba kowa ya shiru to kujerar annabi ce sai ya ce ya same shi ya ce ko za ka yi mana limanci ko za ka mana sallah sai abubakar ya ce in shaitu ka gaya musu in suna so ka gaya wa mutane in suna so in kuna so sai na muku in kuma ba kwa so ku sa wanda kuke so waye ya faɗi haka abubakar ku duba tarbiya mana duba matsayin abubakar duba darajar abubakar duba kimar abubakar haka ce zo kai limanci ya ce eh in kuna so ba in ku ba kwa so ku je ku naɗa wanda kuke so ya je ya muku sallah ni zan bi fikihun da za mu ɗauka a nan gudun shine ashe ladan ne yake da hakki a masallaci kula jama'a muna yin karatu ne don mai aiki ko mu samu tarbiya idan liman ya ta akuri ba wani ne a masallaci zai ce malam wani bismillah da Allah wani wuce ko na can sahun karshe wani baya nan ne wuce da Allah to me amfanin ladanin masallacin aikin ladan ne shine ko liman baya nan ladan ne yake tashi ya je nemo liman amma wani mamu ko dan saboda yana da matsayi ko shi wani dan kwamiti ne na masallaci ko shi wani attajiri ne ko wani mai matsayi ne ko shi baya jira in ya zo kasa akwai wanda ba sa jira sai gan shi a tsaye ikam shi dai jira kawai bai zai ma yi nafila ba a yi kawai waya waya a samu a tafi da Allah malam a tayar mana sallah haka wani zai faɗa a tayar mana sallah da Allah irin wannan sai ka ce masa bismillah zo kawo gaba zo ka buga musamman in sallar magarba ne ko isha'i sha bayani ya kamata mutum ya zo ya shiga harkar da ba ta sa baya amma za ka iya zuwa ka lallaba cikin ladabi da biyayya tarbiyya kenan ka yi magana ka ce ko za a samu wani lada ne shi yake da haƙƙi ya naɗa wanda ne wannan shine sunna wannan shine shari'a in gaya muku wani abu guda ni da malam alinus mu ne farkon ladanin masallacinmu doktor alinus mu ne farkon ladanin masallacinmu malam jafar shine liman haka aka yi ta tafiya an muka je jami'ar madina muka daddawo muka ci gaba muna tare da yana yi muna ladanci sannan kuma sai ya naɗa mu na ibancinsa a karatun hakamun jana'iz da yake a nan ya ce mu tashi mu tsaya muka tashi ce to da wane da wane su ne na ibaina a nan masallacin su ne kuma ladane na ba na nan su ne za su yi sallah wallahi malam mu dai a lokacinmu idan lokacin sallah ya ga gidan malam nan wannan gidan da alasan bar shekara yake ciki a nan shek jafar yake a farkon zaman shi kenan da haka lokacin sallah ya yi idan bai zo ba haka za mu tashi mu je ƙofar gidan mu ƙwanƙwasa ƙwanƙwanƙwan in yana fitowa zai ce ina zuwa abdalla a lokacin akwai tarbiyya mutane ba su da damuwa za a haƙura kuma ya zo a tada sallah lokacin da ya koma nan bayan gida bayan makarantar nan wallahi ni dai zan iya tunawa na sha tunawa lokacin sallah zai yi ko magariba ko isha'i sai na je har bayan gidan nan inda gidansa yake in yi sallama yana sama salamu alaikum in yaji sallama ta gane abdallah lokaci yayi ne eh to ku da sallah ina da uzuri to gani nan zuwa haka akai ta yi har ya mutu Allah ya masa rahama haka ya gina mu akai wata rana in daɗe ba ku dai labari da asuba wani abokinmu ne ba zan faɗi sunan shi ba abokinmu ne sa'anmu ne haka malam jafar bai fito sallah ba da wuri kawai sai ya ja laspika kawai ya hura ya ce jama'a a tada sallah aka tayar ni dai ban tada ya kama ba saboda na san me zai biyo baya wallahi gaskiya ne malam muna ganin kwarjininsa da girmansa sosai ana idar da sallah ya ce a kira ni a kira mala ali a kira wanda ya waye ya sallana wani ne a gaban mala abdullahab shi ma yana nan lokacin sai ce kai masallacinka ne waye na ɗaka tasha ne nan gidanka ne in ka sake zuwa ka tada sallah nan masallacin sai na bata maka rai kar ka sake zuwa ka tada sallah ba da izini ba yana nan wannan abokin namu yana raye har yanzu tare muke karatu da shi sa'anmu ne ya masa gobararsa ya cashe shi cas mu dai muka yi shiru muka ce a jazakallahu khairan muka juya muka tafi shi malam jafar da kuke gani mutum ne mai discipline wallahi mai discipline sosai baya daukar reni baya daukan wasa wanda suka rayu da shi a lokacinsa sun sani abokanansa sun sani almajiransa sun sani akwai lokacin da na fito daga nan makaranta shi ma ya fito to ban saka hula ba ranar sai muka yi kici musu na ce assalamu alaikum sai na gabe amsa ba na ce shek assalamu alaikum sai ce haka ka fito baka da hula baka da hula abdullahi ina hularka na ce afuwan malam afuwan malam ce tafi ka je ka ɗauko hularka ina tunawa lokacin watakila sai kai fushi ko ka bata rai amma tarbiya yake mana yau gashi baya nan mu ne muke shugabanci a wurin hula common hula wallahi to irin rashin tarbiyyar da ake a wasu masallatai na sunna ta ci barkace ba tsari kowa shine ne wannan ya saba wa karanta annabi sallallahu alaihi wa sallam yanzu limamin da ya bada lokacinsa ya zo a asuba ya zo a za ya zo la'asar ya zo magariba ya zo ishayi ladanin da ya bada lokacinsa kana bacci zai fito ya zo ya kira na farko ya kira na biyu kowa ba ya tafi kasuwarsa kowa ya tafi aikinsa kowa ya tafi ofis ɗinsa kowa ya tafi mu'amalarsa shi kuma ya bada lokacinsa kullum yake zuwa kuma ba ku biyansa kake yi ba baka taba tambayansa me yake ci me yake sha yaya gidansa ya yake rayuwa ba baka taba yi ba yayin dai ba da kansa zai wannan abu shikenan kurin sai ka zo ka shiga masa gonarsa aikin da yake ka nuna kai wani ne ka tsallake mas'uliyar to ai ba ta sha bane masallaci ai ba ta sha bane ai akwai shugabanci a masallaci akwai jagoranci a masallaci to matsalar mu shine in dai ba mu girmama dokar shari'a ba to haka za mu yi ta zama muna ta faɗa da juna kuma abin ya ta lalacewa kuma shi alu sunna duk inda aka san shi yana respecting yana bin ka'ida yana bin doka da oda ba yana yin abu da ka ba kuma ba ya nuna wani gadara masallaci ba wanda ya sai nuna wani gadara ai ba gidanka bane ba kamfaninka bane ba komai ba na Allah ne wannan masajida lillahi kuma baka da ba yaranka bane wanda duk ka ganshi a masallaci yazo yana hidima ko ba yaranka bane kawo kansa yayi yana neman lada dukkan mu nan mun hadu ne anan muna neman mu samu aljanna to tunda ba yaranka bane wani ba daukan sa kai kwangila ba ba wani to me zaka nemi ka tozarta shi ko ka wulakanta shi da zai yi ba aikin ta dauri ne yayi in ya ga dama zai iya cewa ya daina yi ko shikenan kuma aikin alheri yana da yawa ko ka rena wa mutum saboda kawai ka ga abin da yake ka nuna bai isa ba wannan duka kuskure ne kuma sabanin shari'a ne Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa Allah ya fi mana to kun ji dai wannan ra'ayi suka ce to ga abubakar nan da ya zo sai ya wuce sallah ana cikin sallah malam sai ga manzon Allah ya dawo daga unguwar bani auf daga sulhun da ya je abubakar yana ta sallah su masu wannan ra'ayin annabi da ya zo shigowa sai ya shigo ta kofar liman kuma ana sallah sai sabbai sai suna fanabbahu sahaba wa suke yi wa abubakar cewa kai annabi ya zo ba annabi ya zo to tunda ba a magana a sallah su malaman fiqihun nan waɗannan masu wannan ra'ayin suka ce ashe su ma sahabbai sun fahimci lokacin da liman na asali baya nan ya dawo shine ya fi cancanta ne ya ci gaba da sallarsa abubakar mala yana ta fafatawa yana sallah bai kula ba mun shagirun bi salatihi ya fi salatihi yaya aka yi ya ga alamar dai ta yi yawa gyaran muryar ya yi yawa sai ya ɗan kada idansa haka ya ɗan juya yana juyawa sai ga annaba a gefensa subhanallah yana ganin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kawai sai ya taka sai ya yi baya sai mutane suka fara subhanallah subhanallah subhanallah sai ya jawo baya ma'ana ya nuna mai annabi wuce kaga da shi aka fara sallah shiwa amma yanzu annabi ya zo sai ya bashi mai sai ya bashi wuri shi ko manzon Allah sai a fa ashara ilaihi sai annabi ya mai nuni cewa mai amma kana tsaya inda kake tsaya inda kake duka wannan yana nuna mana dan karamin aiki a sallah baya bata sallah ko ba ka bane ba da dan kudinka a a wani littafi kaga wani yaro yana wasa da littafin kana ce ka haka haka kai haka to ai gaskiya ne malam ko ba ka bane ba ko yara irin masu wasa din nan da yar waya ka mai tsada kaga yaro yana dan rarrafe ya dauki waya kuma zai shiga cikin sahu kalin ya tsallaka sahu na ɗaya na biyu wani ya karbe soke ta aljihu kana limanci babu laifi ka dan tsallaka ka kamo yaro ka soke wayar ka aljihu to ba na akwai laifi ne babu laifi annabi da yake daukar Hassan da Husaini a cikin sallah ana sallah fa ya dauki Hassan da Husaini ya sa a kafadarsa in zai rukuyi ya sauke kaga ya aiki ne yayi yawa yan hanafiya ne suka ce kullu harakatin tubdilu salah kowane motsi yana yana yana bata sallah a yaro ne ka ganshi zai je kama dutsen guga an jona shi uwa irin mai shirbishi mai sakaci mara tsari din nan ko an kunna hita ruwa yana tafasa ga yaro mai rarrafe kawai wai kana sallah sai ka tsaya a'a a lokacin ka in ka yanke sallan ma ba laifi kai ba yana rarrafe ga ruwa rarrafe ga a hita zai tabbata tabbatar zai jawo shi jikinsa ba fiqihu bane ka ce kana sallah ko kai ko kana wani matsata ka ka je ka kashe wutar ka dauke yaro kun fahimce ni mace ɗanta yana mata kuka ya dame ta a sallah ba laifi ta kwance goyon ta ɗauko shi ta riƙe shi haka ta ci gaba da sallah da haka annabi ya ɗaga hannu kaga abubakar ya yi taku ko bai ba ya yi taku sabbai sun yi gyaran murya ko ba su yi ba sun yi gyaran murya annabi ya ɗaga hannu ya ce ma da haka yi masa ci gaba ci gaba ci gaba ci gaba da sallar ka kawai abubakar sai ya ƙi ya ci gaba kamar ya ƙi ya ci gaba ya ga ba zai iya limantan annabi ba zai iya ba wallahi wala karshi ne a wata riwaya sai ce ma kana libni abi quhafata an ya taqaddama ala rasulillah abubakar dan gidan abi quhafa ai bai isa ya ci gaba ya wuce gaban annabi ba wallahi malam bayan yi ka san ya akai annabi ne da ya wuce ya hukunta rasa ya ci gaba da sallar suka ce wannan ya ishe ku hujja ko bai ishe ku ba ya kuka shiru to shi yasa in malaman fiqh sun faɗi abu kar kai kwande min magana sai ka yi bincike ka ji ko suna da abin da suka dogara dan yanzu mu duk wannan abin ai muna ganin sabawi ya za a yi bai zo ba leman ya tafi kuma ya dawo ai a koma baya ya ci gaba to yanzu ya ma za a yi ma in ya ci gaba in an riga shi raka'a biyu kun san yadda za a yi idan ku rakoyin ku hudu sun cika sai ku bashi ya tashi ya tafafata shi shi kadai ya je ya ci ko rakoyinsa guda biyu ya zauna ya ta ya duk kuna ta hiya kuna zaune kuna ta addu'a in ya gama in yi assalamu alaikum sai ku yi assalamu alaikum wannan yana nuna mana muhimmancin shugabanci a musulunci muhimmancin jagoranci a musulunci to wasu malamai suka ce gaskiya wannan magana haka take wannan ra'ayi na uku kenan maganar nan haka take ba za a ja da ita ba amma khususiyar annabi ne annabi kadai za a yi wa kaji wani ya ce gaskiya ne mana ba wani liman da yake da matsayin da za a ce da shi wannan a masa wannan abu me dalili suka ce da ba dan khususiyar annabi bane ai abubakar ya ce ma kana libni abi quhafa ta an yi taqaddama ala rasulillah ibnu abi quhafa bai isa ba abubakar din kenan yace ni ban isa in wuce annabi ba suka ce da ba annabi bane da ba zai ba shi wuri ba da haka wannan khususiyar manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama suka ce kuma dama ai akwai aya a cikin suratul hujurat ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayi Allahi wa rasulihi wa ta'ala Abubakar yace da ayan nan ni zan zo wuce gaban annabi bayan Allah ya ce ka kuce gaban Allah da manzon Allah shi fassara Abubakar ka kuce gaban Allah da manzon Allah annabi yana nan ka wuce kai limanci annabi yana nan ka wuce kai fatawa la tuqaddimu baina yadayi Allahi wa rasulihi yace ban isa ba to kenan kun ga duk wannan yana nuna mana me khususiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wasu malaman suka ce wani ra'ayi annabi ya wuce ne ya ci gaba da sallar tabbas ya wuce ya ci gaba da sallar saboda a lokacin a duk duniya ba wanda ya cancanta ya yi wannan limancin a lokacin in ba shi ba shine number one ɗin Allah a wurin yaya za a yi ya zo masallaci yana nan wani ya sallah da lafiyarsa suka ce shi ne yake da haƙiyatul istikhlaf din al-istihqaq shi ne yake da al-istihqaq fil imama abubakar uzuri ne yasa ya shiga ko ba uzuri bane uzuri yasa abubakar yasa ya shiga ko kuma bukata ce saboda annabi ya makara to yanzu kenan ana tada sallah a masallaci idan liman ɗin asali bai zo ba inda uzuri bai zo ba inda wata larura ko wata ila ya ce bai zai zo ba ko kuma baya yin sallah a wannan lokacin to malaman sai suka ce wa ma shuri ali hajatin yabtulu bi zawaliha duk abin da aka shar'anta shi a shari'a saboda wata bukata aka baka dama kai wani abu to lokacin da bukatan nan ta kauce to wannan fa abin ya lalace zan yi bayani yanzu ba an shar'anta wa abubakar ne saboda larura da bukata annabi baya nan ba kenan shuri'a li hajatin an shar'anta abubakar ya hau kujera da matsayin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya limanci li hajatin ma hiya haja menene haja din annabi baya nan annabi ya makara ya tafi suka ce to yabtulu bi zawaliha idan wannan bukatar ta kau to wannan uzurin da aka yi maka ya kauce misali an ce ka rinka yin raka'a biyu kasarun sallar azhar da isha'i lihaja shuri alqasru lihaja ma hiya alhaja hajatu safar an shar'anta maka an shar'anta maka ka yi ƙasaru ka rage sallah mai raka'a hudu ta dawo raka'a biyu saboda bukatar tafiya to sai ya zama yanzu baka tafiya kana zaune a gida yaya wa ma shuri'a li hadatin yabtulu bi zawaliha kenan da zarar ka zama mai zaman gida wannan damar da aka baka zai ka ci gaba a'a suka ce to wancan ma haka yake abubakar bai isa ya ci gaba ba fa da sallan nan in ji su da faɗa suka ce me daɗin ma shari'a ta ba shi dama ya wuce ne li hadatin me hajar annabi baya nan tunda annabi ya dawo kuma shikenan an ce ka sha azumi saboda kana da tsananin ciwon kwalsa to shikenan kuma ka je kai magani ka warke likita ya ce aka duba an ga ka warke shan azumin nan da kake yi li hadatin li hadati kwalsa to kenan wa ma shuri li hadatin yabtuli bi zawaliha sai ulsar ka sai ta warke sai yanzu ka zama lafiya sai ka ci gaba da cin abinci da ramadan a'a to shine uzurin su kuma waɗannan suka ce lallai al-imam ratib ku ji wannan magana fa sun fa dawo ne suka ce imami ratibi suka ce a haƙu shi ya fi cancanta ya yi limancinsa a masallacinsa idan baya nan to haja ce hajar nan shine baya nan amma idan yana nan fa ba wanda zai limanci dan ku shine limami ratibi kenan wani yana samun dama ne yayi limancin a wurin lihaja lihajati ghiyabihi saboda baya nan auta akhurihi ko makararsa to sai suka ce idan liman ya dawo wazalatil haja bukatan nan ta kau yanzu ba ya dawo ba suka ce wajaba an ya'udal imamun ratib wajibi ne liman ratibi ya dawo ya hau kujerarsa ya ci gaba da yi masa wato ya ci gaba da yi mai ya ci gaba da sallan nan menene dalilin su suka ce a ga abin zahiri rashin lafiyar annabi Muhammadu na karshe ba manzon Allah rashin lafiyar da ya na karshe wanda da shi ne irin su abubakar ya wuce yana yin sallah mutane suka yi ta koyi da sayyidina abubakar sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya dawo ya shigo kawai sai annabi ya ci gaba da sallah abubakar yana koyi da annabi mutane kuma suna koyi da wa da abubakar ka duba fa ga liman ga wani liman din na da yanzu kuma ya zama shi ma me ana koyi da shi suka ce haka ya faru da haka lallai liman shine ya fi cancanta suka ce sam wani bai zai zo ya wuce alhali yana nan ba sai dai in shi ya ga dama kamar yadda annabi ya ga dama ya ba wa abubakar ya ci gaba amma zancen da yake babu sabani da jayayya a kansa shine wasu malamai suka ce gaskiya wannan abun zai rikitar in aka tafi akan wannan hukunci duk limamin da baya nan kawai in ya tafi sai ya ta dawowa masallaci ya zo ya dora suka ce wannan zai kawo matsala a masallaci gaskiya zai kawo damuwa zai kawo tashwish an gane ko wannan zai kawo mutane irbak ya rikitar da mutane wasu ma su rude an ji wannan ne da yanzu a ji kamar dai abin zai ba da dai matsala to suka ce a shari'a in an yi haka ba a yi laifi ba in wani liman ya yi tafiya ya dawo ya wuce ya tsora ya ci gaba bai yi ba amma mutane kasu ɗauki wannan hukunci su ci gaba da yi a haka saboda kasu zo su kawo rikici a masallaci ko damuwa a masallaci suka ce mutane la yafqahun akwai jahilai wanda ba su yi ilimi ba yanzu kowa ne karanta wannan ilimin kai ma da ba dan ka zo makaranta an yi maka bayanin shari'in ba za ka gane ne kawai liman yana cikin sallah sai ka ji kawai wani ya buɗe ƙofa ya shigo kawai ya ɗora ya ci gaba a tsakiyar sallah kuma ya zo ya ƙi sallama ya tashi ya ƙaro jahilai ma ba sai su ƙara su zaɗabinsa ba yanzu duk wani ne duk wanda yake sallah masallaci yana da ilimin da zai zauna ya ta jiransa to za a rikitar da mutane irba kaɗin kenan suka ce to da Allah wannan hukuncin kada a yi shi kuma suka ƙarfafa maganar cewa gaskiya wannan fa khususiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a magana ce mai ƙarfi amma wasu kuma suka ce babu wani dalilin khususiya ai annabi bai ce dan shi kadai abin ya faru ba eh shi kadai za a yi ba kuma ba a da'awar khususiya sai in akwai hujja suka ce to a bar shi alal jawaz halaccin haka kun fahimci wannan idan wani yayi haka yayi amma abin da yafi dacewa kar a yi kawai in liman ya makara ya makara ya zo ya bi sahu a baya in ya yi tafiya ya dawo ana cikin sallah shi ma ya zo ya jona ya bi shi kenan wannan shi ne fi zaman lafiya kuma yadda malaman suka faɗa don kada samu a tashwish wal irbak tai akwai yan matsaloli da ya kamata mu gane tunda mun gama shuruɗu salam a musulunci ko a fikihu ana iya haɗa niyya niyya wato abu ɗaya ya yi sabin abu biyu abu ɗaya ya yi sabin abu biyu abu ɗaya ya iya biyan bukatan abu biyu me nake nufi wanzu Allah ya gaya mana a cikin hadisi sallallahu alaihi wa sallama idan ɗayanku ya zo masallaci kada ya zauna ya yi raka'a biyu a masallaci gaisuwar masallaci jama'a sunna shine duk lokacin da ka shiga masallaci kar ka zauna sai ka yi gaisuwar masallaci raka'a biyu ana gaida masallaci da raka'a biyu ɗaya ko abu na biyu kuma an shar'anta mana raka'ata ne alfajiri ba akwai rakata ne fajr raka'a biyu kafin asubai to yanzu mutumin da ya zo masallaci ga gaisuwar masallaci an ce yayi ga kuma rakata ne fajr kenan yanzu raka'a hudu zai yi a'a a nan gurin ya halatta ka haɗe ibadun guda biyu ka yi niyyar guda biyu da aiki ɗaya ka yi niyyar gaida masallaci kuma ka yi niyyar mai raka'ata da fajir fikihun shi ne a nan dama manzan Allah cewa ya yi ai idan ɗayan ku ya zo kar ya zauna sai ya gaida masallaci to shi kenan baka zauna ba ka yi gaisuwar masallaci rakata alfajir ba raka abi ba ne kawai sai ka kabbara da niyyar rakata alfajir yanzu kaga an yayi sabisin purpose din bukatar da ake da ita ba dai an ga dai kayi raka abi ba ko ma ta meye ne ko ta biyan bashi ne ma kai ko ma ta waye ma dai ba dai kayi raka abi ba to idan ka zo kawai raka'atan alfajir nan idan ka yi ta a matsayin raka'atan alfajir ce ta biya maka bukatar a matsayin ka gaida masallaci ina fata ana fahimta kuma hadisin da yace idza dakhala ahadukumul masjid falyarka rak'atayn qabla an yajlisa ka samu lada to sai matsala ta biyu mutumin da yayi niyya zai yi zai yi sallar wuturi raka'a uku a jere to amma daga baya kuma sai ya ga cewa kai ya fasa zai raba tsakaninsu kamar ya wuturi shafa'i da wuturi yan uwana musulmi shafa'i da wutur ya halatta kayi su raka uku nan a jere ta niyya daya Allahu akbar Allahu akbar ka daga Allahu akbar Allah kul ya ayyuhal kafirun ka daga maimakon kai zaman nan ka tashi ka ka kul wallahu ka kafa kul wallahu da falaki da nasin ka sai kai sallama daya wannan ya halatta a shari'a sannan kuma ya halatta kai ta mutu gargajiya ta asali sabbi isma rabbikal ala kul ya ayyuhal kafiruna assalamu alaikum ka tashi ka kawo kul wallahu ahad dinka da falaki da nasi kai sallama kaga sallama biyu raka'a uku to yanzu mutum ne ya zo da niyyar shi wuturinsa zai yi su raka'a uku ne a jere kawai sai ya yi niyyar me shi gaskiya zai raka'a biyu kawai to malamai sun sabani akan wannan wasu malamai suka ce sam duk wanda ya yi niyya ko a nafila ne ya ce ya yi niyyar ga yadda zai yi a nafila to ya zama farilla gare shi ya yi nafilan nan a yadda yi niyyar kukula ba sallace fa ta zama farilla ba wannan niyyar da kai wa Allah za ka yi wuturin nan a raka'a uku a jere ba haka kai niyya ba to kana kulla niyyar za ka yi yusayyiru ha fara'id kawai ya zama farilla ne tun da ya zama farilla to ba kai saka canja ba kenan a nan gurin ka yi niyyar za ka yi raka uku to sai ka je ka yi raka uku kar ka yadda ka mai da ita raka biyu wasu malamai suka ce a ra'ayi na biyu kenan ko da mun ce lazimi ne ya cika ta ya yi raka uku to ai yana da daman canja niyya suka ce a fiƙihu ai yana da daman yana cikin sallah ya canja niyya wannan niyyar da ya zama farilla ne gare shi ko sai ya juya ta ta zama nafila ya mai da ita ai tunda an bashi dama ya canja niyya to ya halatta ya canja niyyarsa ba za ku hana shi ya raba ba wannan idan yi haka bai saba wa Allah ba kai ne kai niyya za ka yi wuturi me ake nufi da wuturi sallar dare gaba ɗaya ana iya ce da ita wuturi raka sha ɗaya na ana iya ce da ita wuturi raka sha uku na ana iya ce da ita wuturi raka bakwai ana iya ce da ita wuturi biyar ma ana ce da ita wuturi uku ma ana ce da ita wuturi raka ɗaya ma ana iya ce da ita wuturi odd numbers shine wuturi wuturi to a wajen waɗannan malaman in kai niyyar ga yanda za ka yanzu kamar sallar dare ya halatta ga baki ɗaya raka sha ɗayan nan ka yi su a sallama ɗaya kamar sallar dare ya halatta ga baki ɗaya raka sha ɗayan nan ka yi su a sallama biyu ko uku kai raka a hudu a jere daman nafila ya halatta kai raka mai hudu a jere amma kakkai zaman tahiya kana yin zaman tahiya ta zama ta yi kama da farilla to ta ɓaci dan ba a san nafila ta yi kama da farilla inda ba sallah asuba yi ba kun fahimce ni to kaga sai kai hudu a jere ka zauna ka karo hudu a jere ka zauna ba sallama biyu ba kai takwas ba to sai ka kawo uku a jere shikenan sallama uku raka'a sha daya duka wannan imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani a cikin fatul bari yayi bayani bayanai irin yadda manzon Allah yake mutudi sallallahu alaihi wa sallama to sai matsala ta gaba kafin mu tsaya mutumin da yayi mutumin da yayi alwala da niyyar yin sallar walha asali alwalarsa yayi ta ne da niyyar yayi me sallar walha sai ya riƙe alwalarsa ya ci gaba da shagalgalinsa har azahar ta shigo ya halatta ya yi sallar azahar da wannan alwala wasu malamai suka ce sam bai halatta ba ba a ra'ayi ne na farko wannan ba a sallar farilla da alwalar da aka yi niyya aka yi niyya ka kula fa alwalar daman niyyarta ta yin nafila ce suka ce saboda annabi ya ce me innamal a'malu bin niyyati duk ayyuka suna tattare da niyyoyinsu suka ce duk wannan duk wanda ya niyyar yin wani abu to a wajen Allah fa wannan aikin za a bashi lada ne akan wannan niyya da yayi kayi niyyar yin nafila da alwala to kayi nafila da alwalar ka kwan idan azhar ta dofa suka ce ka je ka sake sabuwar alwala ta me ta azhar saboda innamal amalu bin niyyat suka ce azhar tana shiga ma ka zama muhdisi muhdisi kana kaman ma baka da alwala ne kaman ya baka da alwala suka ce baka da alwalar yin azhar wannan alwalar ta kafa aka ce alwala ce ta yin nafilar walaha inda girmansu da matsayinsu da darajarsu ɗaya ne a wajen Allah za ka iya yin walaha za ka iya yin sallar nafilar kafin azab duka amma farilla ai farilla ta fi ƙarfin a mata niyyar alwalan nafila kuma a yi ta wannan ƙauli ne daga cikin maganganun me malamai ina ta yin wannan bayani saboda shi ilimi ka san shi da yawa yana da kyau ba mamaki ka ji wata rana ko a wata ƙasa ko a wani guri wani ya ba da fatawa a kan karka je ka zage shi ka ce jahilin banza a'a ba jahili bane ina fata ana fahimta to wannan kenan um, saboda hadisin innamal amalu bin niyyat wasu kuma malaman suka ce a'a shi ai da ya zo alwala ya yi niyyar raf'ul hadasi ne da za ka yi alwala ku kula da bayani na ka yi niyyar ɗauke kari ne ko to shi ku ɗauke kari in ka yi alwala ka ɗauke kari kenan yau a oke ka iya yin farilla ma tun da babu wannan karin a jikinka shari'a ta ce ka yi sallah ne in babu kari a jikinka to kuma ka yi alwala ka ɗauke wannan kari suka ce me zai hada kai sallah da alwalaka suka ce ya halatta wannan ra'ayi ne shi ma mai inganci kuma ra'ayi ne wanda yake da yawa malamai sun ba da fatawa a kansa to akwai matsaloli guda biyu ku haƙuri da zamu ƙarasa suna da muhimmanci idan aka samu mutane tsirara gaba ɗaya Allah kiyaye kama a ce duk masallacin nan gaba ɗaya ba mu da riga ba mu da wando ya za a yi shallar yaya ake sallar 'yan tsirara masallaci guda magana ta farko abinda suka ce za su iya yin sallah a tsaye a wannan ƙaunin a mun karanta a can a farko a zaune ne mai tsirara amma wannan ai kai ɗaya ne aka ce ko da yake wata kai ɗaya ne amma akwai mata a bayanka sai kai a zaune ko limami ne amma bai da riga bai da wando ka fahimta to ya zai sallah kuma amma akwai mata a bayansa sai yi a zaune to ya sujada aka ce ya yi nuni kawai kar ya daya sujadar gaskiya to yanzu wannan tsirara wanda suke tsirara ya za su yi aka ce su yi sahu ɗaya gaba ɗaya yanzu da tsirara muke a Allah kiyaye masallacin nan kun san ya za a yi sallar za mu yi ta a tsaye tunda muna da yawa to amma sahu daga nan hattal udu kar wani ya wuce gaban wani har liman wani zai ce to ya labarin liman liman zai dawo ne shi ma ya shiga tsakiya kamar limamin mata kun san mata suna sallah suna limanci ai ina limamin mace yake limamin mace tana gaba tana tsakiya a tare suke a haɗe wai sai kawai matar ta tare na ma hankali wata ce wai da kai da ita wai duk ɗaya ne da sauran hajiya kina da sauran aiki a kanki yanzu kun gane yadda ake sallar tsirara to sai wasu malaman suka ce to idan ta kama babu yadda za a yi sahu sahu ɗayan fa dole sai an yi sahu biyun suka ce to a yi sahu biyun amma haka wani ya buɗe idansa ya kalli gabansa to sai matsala ta ƙarshe na san ana yawan tambaya ne aka yi kuma zai taimaka mana lokacin da mutum ya haɗa magariba da isha'i saboda damana ko saboda tafiya to sai yake so ya yi shafa'i da wuturi ka haɗa magariba ka haɗa isha'i to yaushe za ka yi shafa'i da wuturi bayan ka gama magariba da isha'in za ka yi shafa'i da wuturi a'a yaya za ka yi shafa'i da wuturi yanzu ko ya za ka yi wuturi yanzu alhali isha'in kanta larura ce aka baka dama ka jawo ta lokacin ta bai ba me ya kai ka na zuwa ka dauko wuturi ka buga shi a wannan lokacin suka ce sam bai zai yi ba wasu kuma suka ce magana ce guda biyu ko dai a ce wuturi wuturi na dare yana halatta ne bayan isha'i kurum lokacin wuturi yana farawa bayan sallar isha'i duk wanda ya yi wuturi da sunan wuturi bayan magariba suka ce bai yi ba me yasa lokacin bai yi ba to yanzu wanda ya haɗa sallar magariba da isha'i don Allah isha'in nan da ya yi ta a haƙiƙanin lokacinta ne? a to yaushe zai wuturi sai ya bari sai ya koma gida can dare sai ya tashi ya wuturinsa amin ra'ayi na biyu suka ce a'a ai kowa ya riga ya san wuturi a makale ki da isha'i haka ne suka ce kowa ya san wuturi ko yaro ya sani in kai isha'i ba za ka yi mai ba shafa'i da wuturi suka ce shari'an nan da ta baka dama ka yi sallar isha'i a wannan lokacin to ku tun da wuturi kanin isha'i ne to ba yadda za a raba su suka ce shi lokacin wuturi muƙayyar ne bi waktil isha'i kenan wato ana yin isha'i tun da shari'a ta baka dama ka yi isha'i to shi kenan kuma ta baka dama ka yi sallarka wato na wuturinka a wannan lokaci kun fahimci wannan to wannan shi ne 'yan matsalolin da muke so mu rufe a kai insha Allah ta'ala anan za mu dakata abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe muna neman afuwar Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh